بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
كتاب صلاة الليل مم.
باب ما جاء في صلاة الليل مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن محمد بن المنكدر مم.
عن سع- عن سعيد بن جبير مم.
عن رجل عنده رضا مم.
أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
ما من من امرئ تكون له صلاة بليل مم.
نعم يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته مم.
وكان نومه عليه صدقة kitabu salatin lail wannan littafi yana magana dangane da fadala ta yin sallah a cikin dare نعم wato yin ƙiyamun laili yana tana da kwai fadala mai girma tana da kwai daraja mai girma Mm.
ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kwadaitar akan aikata ta sannan kuma ya tabbata daga sahabbai da tabi'ai wato ƙoƙarin da suke yi da jajircewar da suke yi a cikin dare wajen tsayawa da ganawa tsakankaninsu da mahalicinsu babu ma ja'a fi salatin lail wannan babe yana magana dangane da abin da ya zo shi na hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu game da fadala ta sallar dare ubaidullahi ya ce haddatsani ya haya an malikin mahaifinmu ya haya bunu ya haya allaitsi ya zantar da ni ya jiyo daga wajen malaminsa al'imamu malik imamu darul hijira alfaƙihu akmalul uqala'i wa afdaluhum wato ra'isul mutattabbitina an muhammad ibn al-munkadir shi kuma ya jiyo daga muhammad ibn al-munkadir wato ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai نعم wanda mutumin kirki ne alƙurashi wanda mai nasaba ne wanda har zuwa ga wato nasabar ma'aiki alaihi salatu wassalam an sa'id bin jubairin shi kuma ya jiyo daga sa'id dan jubair wato sa'id bin jubair shi ma tabi'i ne ɗalibi ne ga abdullahi dan abbas an rajulin inda ridan shi kuma ya jiyo daga wajen wani mutum wanda a wajen shi yardadde ne shi wannan mutumin waɗansu daga cikin malamai suka ce shi ne al'aso dubun yazid annakha'i wato shi ma tabi'i ne wato a cikin wannan hadisi a cikin isnadin nan da muhammad dubun munkadir da sa'id dubun jubair da al'aso dubun yazid annakha'i dukkaninsu tabi'ai ne annahu akhbarahu haƙiƙa al'aso dubun yazid annakha'i ya ba shi labari أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حقيقة أنا عائشة iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ba shi labari, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙal, haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, ma ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin ba wani mutum wanda zai zamanto akwai wani adadi na raka'o'i da yake sallata da dare ba wani mutum wanda zai zamanto yana wurdin waɗansu adadin raka'o'in shi a kowane dare sannan kuma ya ghalibuhu alaiha naumun barci ya ci ƙarhin shi akan wannan raka'o'in nashi bai samu ya sallace su ba ya zamanto ko ga baki ɗaya ma barci da ya kwashe shi bai falka ba sai bayan rana ta hutu ko kuma ya zamanto a'a ya yi alwallal ya zo shi zai fara amma idan shi barci ya hana shi wato gashi ya yi niyyar amma kuma barcin ya hana shi to ba mutumin da zai zamanto haka ne halinsa illa kataballahu lahu ajra salatihi face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mai ladan wannan sallah da ya kulla aniyar zai yi ta. Wato, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ladan wannan sallah tashi da ya saba yi ta kullum-kullum. saboda wannan barci da yayi wato ba aikinsa ba ne wa kana naumuhu alaihi sadaqatan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wannan barcin da yayi ya zamanto sadaka ce akan shi wannan mai barci din wato ba za a lissafa mai shi ba za a lissafa shi daga cikin wanda suka kwana tana sallah a wannan dare eh an bashi bonus ne ne ya barci na wannan ranar an gane ko irin kamar yanda idan kana aiki na gwamnati in ka nemi hutu na kwana uku ko na kwana hudu ba za a ce ba to ai sai an cire ma kudin kwana uku ko na kwana hudu za a baka hutu na kwana uku amma kuma idan wata ya yi ba biyan da za a taba maka aka abin da aka saba baka a cikin kowane wata wato haka nan Allah subhanahu wa ta'ala idan bawan shi musulmi yana wata ibada ta alkhairi yana wata ibada idan wani abu ya zo shi ya gindayo ya hana shi wannan ibada tashi to Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa ga wato bala'ikai masu kula da ayyukan wannan bawan to ku cika wa bawana takarru a wannan ranar ma'ayayi an gane ko wato kamar yadda ma'aike alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisin abu musa al'ashari manzo Allah ce iza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan wato idan bawan Allah musulmi yayi rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya ko kuma yayi bulaguro to dukkan abin da ya zamanto yana aikatawa lokacin da yana lafiyayye abin da ya kasance yana aikatawa na alkhairi zuwa sallah a cikin jam'i ne zuwa gaida mara lafiya ne a din sati yana ziyartar makabarta ne yana zuwa ne ya sadar da zumunta tsakankanin shi da yan uwan shi ya zamanto ya kamu da rashin lafiya yana kwanciya ya jirgat to za a yi tarbuta mai wannan lada gashi a kwance ga ladan musiba ta rashin lafiya ga kuma ladan shi na da ana na ana ta bashi haka nan idan yayi bulaguro duk abin da aka san cewa yana aikatawa na alkhairi lokacin yana zaune a gida to za a yi ta rubuta bai to shi ma wannan mutumin wanda ya saba kiyamun laili da barci ya kwashe shi ba za ka ce ba idan da kai duk daya eh da kai wanda ba ka yi da shi wanda yake yi ba za a haɗa ku ba saboda shi wanda yake wannan wani mani'i ne mana a huminas salati kuma dama sabanka ne an gane ko to shi yasa akwai bambanci to shine malamai suka ce ana abin da ake nufi wato kataballahu lahu ajra salatihi wato Allah ta'ala zai rubuta mai ladan wannan sallah tashi bi ghairi mudha'afatin ba tare da an lillinka ta ba idan yayi ta za a lillinka mai ita amma kuma da bai yi ba to sai a rubuta mai ladan niyyar da yake da kwai mai ƙarfi wato niyya in ta zamanto tana da kwai kyau niyya ce mai ƙarfi ita ma kana da lada a kai na'am وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي نعم رجلاي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
Yahaya bin Yahaya al-Laisi ya zantar da ni an Malikin shi kuma ya jo daga al'imamu Malik, an abin nadri maula Umar bin Ubaidillahi shi kuma ya jo daga abun nadur, ‘yancaccen Umar ɗan Ubaidillah, an abi Salama ta bin Abdurrahman bin Auf, shi kuma ya jo daga abi Salama ɗan Abdurrahman ɗan Auf. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي كما يجيو دغنا نا عائشة iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annaha qalat haƙiƙa na na Aisha iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu tace kuntu anamu baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance ina kwantawa in yi barci a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, warijilaya fi ƙiblatihi, ta ce alhali ƙafafuwana suna wajen gurin da zai ɗora ya yi sujada, suna alƙiblarsa, shi kuma lokacin yana sallah. fa'iza sajada ghamazani faƙabattu rijilayya wato idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi sujada sai ya zungure ni wato idan ya tafi sujada sai in ji ya ɗan taɓa ni sai in danƙe na. an gane ko ta ce fa'iza ƙama ba tuhuma idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tashi a meƙe ya tafi zuwa wata raka'a sai in shimfiɗa na in meƙe su qalat na na aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ta ce walbuyutu yawma idin laisa fiha musabih wato ɗakuna a wannan lokacin ba su da fitilu wato a wannan lokacin babu fitilu a ɗaki ballantana in ga gurin da zai ɗora zai ɗora goshin shi idan yayi sujada in matsa in gintaya daga nan na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإذا نعم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب فيسب نفسه وحدثني عن مالك عبيد الله يتي محيفم يحيى بن يحيى الليثي ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an Hisham bin Urwa shi kuma ya jiyo daga Hisham ɗan Urwa, an Abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair, an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, shi kuma ya jiyo daga mahaifiyar shi a wato shi kuma ya jiyo daga wato mahaifiyar shi na na Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza na'asa ahadukum fi salatihi idan dai ɗaya daga cikinku ya fara gyangyaɗi kowane ɗaya daga cikinku idan ya fara gyangyaɗi a cikin sallar shi to faliyar ƙud wajibi ne a kan shi ya kwanta wato ya tafi ya kwanta ya matse hatta ya zahaba anhun naumu har dai wannan barci da yake ta fama da shi wannan barci da yake ta kokowa da shi hal ya tafi idan barci ya tambayo kafa idan baka yi shi ba kai kanka ba za ka ji daɗi ba kuma in karatu kake in kana yin karatun ji za ka yi kaman gurin wani tauri-tauri yake kaman tudu ne za ka hau in sallah kake haka nan jinta za ka yi in da minci biyu ne kake a tsaye ji za ka yi kaman minci goma ne za ka yi nauyi jikit jikinka za ka ji shi kaɗai ma nauyi gare shi ga kayan da yake jikinka ga kai tahiya ka ga ta gagare ka to don haka idan ɗaya daga cikinku wato yana ta fama da gyangyaɗi kuma yana cikin sallah to yanzu ba zai yi ba ana gudu ana susa duwawu dole ne a tsaya a yi ɗaya shi ne ya kwanta ya huta hatta ya zahaba an hunnomu har dai ya matse hal wannan barci ɗin ya tafi da gare shi wato ya zamanto idan ya tashi ya dawo cikin hayyacin shi wani in yana jin barci baya cikin hayyacin shi za kawai dan abin da za ka gaya mishi daidai za ka gaya mishi amma sai dai ce gobe da sai kawo mu haɗu manzo Allah ce fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun haƙiƙa kowane ɗaya daga cikin ku idan dai yace to zai ci gaba da sallar shi alhali yana gengedi la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yusubbu nafsahu to bai sani ba wataƙila zai tafi yana ta roƙon Allah Allah ka yalwata garinmu Allah ka yalwata wajenmu